الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي iyayena mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanmu da kasancewa wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na kasuwar dare a wannan gari na shalin a jihar adamawa mun haɗu da ku ne a wannan safiya don gabatar da wazi da nasiha da ta shafi rayuwarku ta aure da rayuwarmu ta musulunci gaba ɗaya a yau lahadi shida ga watan jimada al'ula shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in biyar, wanda ya dace da sha tara ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a lissafin turawa mun gode wa Allah da ya yi mu musulmi mun gode wa Allah da ya ba mu lafiyar mu zo mu hada wannan wuri za mu tattauna ne akan kulawa da tarbiyyar yara a addinin musulunci abu na farko su ‘ya'ya da kuke gani ni'ima ne kuma kyauta ce daga Allah shi sa wadda ta yi aure ba ta samu haihuwa ba sai kuga ana ta mata jaje wance dai har yau ba a samu haihuwa ba ba a samu rabo ba saboda wata ni'ima ta kubuce mata haka kuma duk wacce ta ta yi aure ta haihu sai ku ji ana mata murna saboda ta samu alheri to amma waye yau yake kula da 'ya'yan da aka bashi ga 'ya'ya muna ganin su a gari sun zama masifa wa al'umma wace 'ya'yanta barayi ne amma an yi addu'a Allah kawo 'ya'ya wace 'ya'yanta 'yan fashi ne da makami wace 'ya'yanta mazinata ne wace 'ya'yanta luwaɗi suke yi wata ‘ya'yanta ‘yan shaye-shaye ne wata ‘ya'yanta duk inda kika ji an yi ta'addanci a gari to in Allah sa da akwai sunansu wata ‘ya'yanta sun ƙi su aure sai yawon neman maza wata ta yi auren ta zama masifa wa mijinta masifa wa uwar miji masifa wa iyayen miji wata ta yi auren ta zama bala'i wa mijinta baya jin daɗin zama da ita baya rayuwa mai daɗi da ita duka waɗannan 'ya'ya ne a yi to bahaushe yana cewa tun ran gini ran zane tun asali ne ake ɓata abin kuma masifar ta zo ta ta bin mu har ƙarshen rayuwa ina fatan ki zama cikin matar da ko ɗiyar da za ki zama bala'i ki zama masifa wa mijinki ko wa iyayenki ko wa al'ummanki ki je da kyau da ke nake ki tsaya ki tunani ki ga cewa menene alherin da kike yi a gidan mijinki menene alherin da kike wa iyayenki me albarkar da al'ummarki take karuwa da shi lalle mun yadda ƴaƴa kyauta ne daga Allah dan duk wanda ya aure bai samu ƴaƴa ba zai shiga damuwa a'udhu billahi minash shaitanir rajim لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير أشكن سورة الشورى آية أربعين ترى زوا تامسن إمام ابن عطية ya faɗa a cikin almuharrarul wajiz a cikin wannan aya da Allah ya ce na Allah ne mulkin sammai da ƙasai mana duk abin da ke cikin sammai duk abin da ke cikin ƙasai mallakar Allah ne ya ma ya sha Allah yana halittar abin da ya ga dama haka ne Allah mun yadda mun gamsu ya habu liman ya sha'u inasan wani a cikin mutane Allah yana ba shi ‘ya'ya mata sai Allah ya fara ambatan ‘ya'ya mata wanda ake ba da kyautar mana wani Allah yana masa kyautan ‘ya'ya mata ya yi ta haifan ‘ya'ya mata wata Allah yana mata kyautan ‘ya'ya mata ta yi ta haifan ‘ya'ya mata wa ya habu liman ya sha'ul zukur wani kuma sai Allah ya bashi kyauta ta maza kun ga sai Allah ya amfani da kalmar hibatu kyauta wani ƴan maza ne zar ake bashi wata mata ake tara mata aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan akwai waɗanda kuma Allah yake cakudawa ya hada musu maza da mata mana idan an zo ba su ta haifi namiji wani lokacin ta haifi mace wani lokacin ya haifi namiji wani lokacin ya haifi mace haka abin yake kuma hatta a cikin annabawa haka Allah ya raba su kashi-kashi yanzu misalin annabi lutu ku riƙe wannan bayanin annabi lutu alaihi salatu wassalam gaba ɗaya 'ya'yansa mata Allah ya bashi ina wacce in ta haifi ‘ya'ya mata take fushi take fada ina wanda an ai haifa masa ‘ya'ya mata yana bakin ciki yana kiyayya da ke wata waya haihuwa ta yi ya buga waya ta ce an samu karuwa sai ya ce kin yi tsiyar taki ko kin san me tsiyar tata wai haihuwar ‘ya'ya mata ta ce masa an samu biba biba habiba kenan wai abinda zai yi wa Allah godiya da shi shine wai ya ce wai kin yanka tsiyar taki to annabi ludu alaihi salatu wassalam gaba ɗaya ƴaƴansa mata ne duka haka aka faɗa a tarihi lam yulad lahu zakarun har ya ƙare rayuwar shi ashe idan an ba mutum ya'ya mata ba wai ana kinsa bane ba wai ba a san sa bane na sha faɗa a karatu ina maimaitawa bincike ya tabbatar mana da yau da yawan yawan haihuwar da ake na ya'ya mata sun fi albarka sama da ya'ya mazan za a tara maka ya'ya mazan ga sunan a zube kattun banza ne kawai maciya dawa ba su da wani amfani in banda su ta tara maka bakin ciki da tashi hankali kuma wallahi yawanci 'ya'ya mata ba su da fitina yanzu ni da nake muku wazi ina da yara 'ya'ya mata ina da 'ya'ya maza ni ma zukuranin wa ina za Allah ya bani amma wallahi a cikin 'ya'yana akwai waccin na sani tun da Allah ya halice ta ban taba daga hannu na da ke ta ba yanzu har mun rabu da ita tana nesa tana makaranta ni dai a iya tunawa ta wai a ce ta yi wani laifi da zan dake ta ni ban iya tunawa ba amma ‘ya'yana maza ka kawo min su ka gani ba wanda ban casa shi ba saboda rawar kai na ɗa namiji da barna an ki zuwa makaranta an tafi yawo an yi waye har dorina muke siya mu aji ni dinnan ina da dorina ta lafiyayya a gidana ta zane yara ne yaya maza da yaro yayi ba daidai ba sai dai ya ji gadon bayansa yana yana susa amma zai yi wahala in sa hannu inda ke amace saboda bata mun komai ba to wallahi idan kai wasa haka har su girma za su ta kulla maka bacin rai da damuwa me yasa kuke kin yaya mata bincike ya nuna mana ko girma kai yaran nan suka girma insha Allah za ku ga in kulawa ne ‘ya'ya mata in suka samu arziki sun fi kulawa da iyayensu yanzu akwai mai gidan da ya ce duk lokacin da ‘yarsa mace za ta zo daga gidan miji za ta zo gaishe shi sai ta masa farfesu na kaji langa guda sai dai kiga cinyoyi haka suna karaskiya ta samo masa biredinsa lafiyayye janin jaka da sassafe ta gama shiryawa dama duk inda ta yi wata ɗaya sati uku sai ta yi abin arziki wa ubanta ta siyo mai turare ta zo masa da shi iya abin da ta mallaka kenan ya ce yana da 'ya'ya mazan wasu suna aiki a banki wani yana aiki a kasuwa wani yana kaza wallahi ko kafar kaza bai taɓa kawo masa ba amma yana siya ya kai gidan matarsa ɗa namiji kenan ka gama masa wahala ya je ya ƙare hidima akan matarsa da ya aura amma ya mace ko tana gidan aurenta ba ta manta da uwarta da ubanta haka Allah ya ɗabi'a su ba a fiye samun ya mace butul ba kawai dan Allah ya jarabe ku galiban kuna zama ne a gidan aure ba ku da kuɗi a hannunku yawanci mata ba su da kuɗi ba su da hanyar kuɗi kawai suna zama ne sai dai a musu amma wallahi da 'ya'ya mata su suke juya kuɗi da arziki a hannunsu yadda maza suke yi da iyaye sun more ya isa kai in za ku raba ruwan za ku yi magana sai a dakatar da karatun kawai ba sai an yi magana ba kawai a ɗauka mimmiga da ka waɗanda Allah ya ba ku 'ya'ya mata kan ku damu akwai matar da ita ta riƙe gidan ubanta ta kai uban umara saboda ta yi aure a babbar inuwa ta gyara ɗakin ubanta ta gyara ɗakin uwarta ita take sayo ubanta magani duk wata da yake sha wannan yar ba ta yi albarka ba amma yaro namiji kana sallamansa da ya gama jami'a ya fara aiki in ya je gidansa a lokacin matarsu yake kulawa da yawa yaran nan 'ya'ya maza sun fi kula da matarsu akan uwarsu kuma ke ki bincika ki gaba kina da ɗaba hidimar da yake wa matarsa wallahi baya miki to amma saboda gajeren tunani na ɗan adam wai idan an haifa mai ya mace wai sai ta fushi wai sai ji baya baya so ga ya mace da sauƙin sha'ani tana ɗan girma shekara goma sha kaza ka ɗan har haɗa mata kayan aurenta ta samu mijinta can ta je ta ƙarita an ɗauke maka nauyi amma namiji ɗa namiji mara kirki wallahi sai shekara talatin da biyar mutumin banza kana ta masa hidima ka kai shi jami'a bai samu aiki ba yana makale a gidanka duk tuwon da aka tuka sai ya zo ya miƙa kwanonsa ba ka da kwanciyar hankali in bai samu aiki ba sai dai ka ga mutum yana cewa ɗana bai samu aiki ba yau shekararsa kusan arba'in yana nan ƙaton banza jira yake ba wani ko aure nake so alhali ga kanwarsa nan an mata aure shekara sha bakwai sha takwas tuntunin tana gidan miji ta tara yaya shi ko yana nan ya zama maka liability ya zama maka matsala ku rinka yin lissafi a rayuwa ku rinka gane abubuwa duk abin da kaga Allah ya maka to akwai zabin Allah a ciki da haka abun kunya ne gare ki kina ya mace wai kin haifi ya mata wai kina fada ke ba mace bace akwai shirman da ya wuce wai ya mace wai ta haifi ya mace tana tana tana kin yaya mata albarka ake nema kuma kafin ya mace guda ɗaya ta lalace sai ɗa namiji guda goma sun lalace kafin a samu ya mace mazinaciya a anguwa sai an samu yaro namiji namiji mazinaci wajen guda goma haka abin yake ku je ku buga lissafi ku gani da haka Allah da ya zo a cikin wannan ayar shi babban malami ibnu atiyya ya ce shi yasa Allah ya fara ambatan ‘ya'ya mata saboda ni'imarsu su ne zuzai a cikin fita ta ƙarƙashinsu Allah ya fara ambata da wato da ‘ya mace tashrifan lahunna saboda girmama su yace liyahtamma bi saunihinna wal ihsani ilayhinna dan saboda iyaye su himmata da kiyaye ƴaƴansu mata da kuma kyautata musu wasila ibn al-asqa yake cewa inna min yumni al-mar'ati tabkiruha bil unsa qabla zakari wannan wasila ibn al-asqa yake faɗa yace yana cikin albarka shine yumna yana cikin ya mace mai albarka ta fara haihuwar ya mace a haihuwarta ta farko kafin namiji mu kuma yanzu yau mun fassara cewa yana cikin rashin albarkar mace mu a karatunmu a yau a san zuciyarmu a yau mace ta fara haifa maka yaya mata ana fara haifa ma yaya mata wani mata kuma take haifa ma to ka fara neman aure to kun je yadda magabata suka ce inna min yumnil mar'a تبكيرها بالأنثى قبل الذكر واصلة يفدا yana cikin albarkar ya mace zubin farko ta zubo maka ya mace li'anna Allah tabaraka wa ta'ala bada'a bil inasi saboda Allah da ya zo faɗi a cikin wannan sura surat shura yace yahabu liman yasha'u inasa Allah yana ba da kyauta ga wanda ya ga dama ‘ya'ya mata, kuna jin a banza Allah ya fara ambatan ‘ya'ya mata? Saboda albarkarsu, ke jari ce, ke alheri ne, mace ba nauyi ba ne kamar yadda wasu ke ɗauka wai mace nauyi ne mace matsala ne. Ai ba nauyi da matsala yau irin ɗa namiji. Ya zo ya zo maka ƙarshensa ya tashi maka dan shaye-shaye ko barawo ko ko aka kawo maka dan ka barawon takalmi a masallaci shi kan lalacewa sa satar sama daga masallaci ya fara mutumin banza sai ya je wajen bayin Allah yake musu sata da haka annabi ludu ‘ya'yansa gaba ɗaya mata ne haka Allah ya raba annabi ibrahim shi kuma duk ‘ya'yansa maza ne kun ji shi kuma annabi ibrahim ya so yaya mata allah bai bashi ba dan a nuna muku babu wata illa dan allah ya baka yaya mata kadai ko yaya maza kadai abun mamaki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai allah ya hada masa zukuranan wa inasa ya hada masa maza da mata yahabu liman yasha'u inasa annabi lutu wa yahabu liman yasha'u dhukur annabi ibrahim أو يزوجهم ذكرانا وإناثا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويجعل من يشاء أكيما wani kuma Allah ya ga dama sai bashi aƙini kun san aƙini wanda baya haihuwa shine annabi Yahaya annabi Zakariya Yahaya nan gidan Zakariya shi ko bai taɓa haihuwa ba yau idan kina kuka yau idan kin shiga damuwa Allah bai baki haihuwa ba sai ki tuno akwai wanda ya fi ki annabi Yahaya ibn Zakariya shi kuma hakimi ne na gaya muku iyayena mata duk abin da Allah ya yi muku a rayuwa ku gode wa Allah uwar maza sai ki ce alhamdulillah ko da Allah bai baki yaya mata ba ya sa ki a karkashin annabi Ibrahim uwar yaya mata alhamdulillah ko da Allah bai baki ‘ya'ya maza ba kina da magabaci annabi ludu wacce Allah ya haɗa mata da maza da mata ba komai Allah ya haɗa ki da mafificin halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wacce kuma an yi an yi an yi haihuwar ta gagara zuwa ba komai annabi ya haya dan gidan annabi zakariya ai ya fi ki daraja Allah bai bashi ba me na damuwa da haka duk abin da Allah ya riga ya shirya to shirin Allah daidai ne kun gane wannan gabar in ci gaba sai gabar magana ta biyu su ‘ya'ya da kuke gani kwalliya ce ma'ana abun so ne Allah ya ambaci ‘ya'ya a matsayin kwalliya da ado duk ɗan adam yana son ya kwalliya yana son ya ado yana so ya ga mai kwalliya yana so ya ga mai ado almalu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala a cikin suratul kafir da dukiya da yaya duka kwalliya ne ta rayuwa kudi kwalliya ne kwalliya yana iya kaucewa in mutum yana kwalliya ba kullum ne zai zama kwalliya yana kwalliya ba akwai ranar da ba kwalliya a jikinsa in yi shiga kabari zikiri tasbihi subhanallahi walhamdulillahi Allahu akbar la ilaha illallah wannan sune albaqiyatus salihat subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 sune albaqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban sune suka fi alherin yawan lada wa khairun amala kuma sune mafi alherin abin da mutum ya kamata ya buraci Allah ya cika masa ma'auninsa da su na karki wasa da tasbihi tahmidi takbiri karki wasa da shi زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث التي ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب Allah ya sanya wa mutane an ƙayata musu so na sha'awa na mata ɗa namiji yana son ya mace ya ga wance yana sha'awa ya aura ita ma wance ta gawa ne tana sha'awa ta aura galiban namiji ne yake ganin mace sha'awar ta aure ta galiban duk da ana samun mata shawaz wasu su ma su yi irin abin da ɗa namiji yake yi wa mace ma ita mace kunyarta ta yi yawan da ba ta iya buɗe baki ta ce tana son wani sai ta aure shi amma namiji yana iya jin kamar zai mutu in bai auri wance ba zuyina linnasi ubu shahawa cikin minan nisa'i wal banin ga yaya dan adam mutum yana son ‘ya'ya duk wacce ta yi aure duk inda ta share shekara uku hudu biyar babu sai ke ji tsofaffi suna cewa wannan lafiya kuwa saboda ana jira a ganta da wani abu wal kanatiril muqantarati kudi dan adam yana son kudi minan zahabi wal fiddati kenan wal khailil musawwamati da dawaki da dabbobi da gonaki wal an'ami wal harf Allah ce duk waɗannan abubuwa matawul hayati duniya rayuwa ce ta gajeriyar rayuwa ta wannan duniya amma kyakkyawar makoma tana ga Allah kun ji ɗaya lalle ana son yaya Allah ka ba mu yaya masu albarka to kuma yayan nan fitina ne kuma fitina masifa ba kun ji ana son su ba to wallahi akwai ƴaƴan da kuma fitina ne innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim cikin suratul ghamu kadai dukiyarku da yayanku Allah ya ce fitina ne wannan kudin da aka ce ya gaji da ke amma me yasa zai kyale ki saboda wannan yayan da kika tara ashe yaya garkuwa ce ga uwa ki saki jiki ki ta zuba masa su wata ran an tashi miki wulakanci da an tuno yayanki dole a daga miki kafa wata wai mai gidan wai yazo ta tara yaya shekaru barkace talatin arba'in da ta yi ‘ya'ya ga sunan da na sama da na ƙasa da dogo da gajere da masu haihuwa da wa ‘ya'ya kin san uwa in ta zama guzuma a gida malama kamar giwa take ta miƙe gaba kawai mai gidan nan sai wata rana ya zo mai dukiya ne gidan da suke ciki kafce ce babban gida ne sai ce ya sake ta ta ce eh na ci gida kin ji eh na ci gida ma'ana ka kore ni ba zan fita a gidan nan ba albarkacin ƴaƴana na ci gida kai dai ka fita gaban wuri akwai kes ɗin da aka kamo malam uban ya sake uwar ƴaƴansa suka haɗu suka yi mitin suka ce ba damuwa mun ji labarin mara daɗi abin da kai wa uwarmu don haka sai ka haɗa kayanka ka bar gidan wallahi ka suka gaya uba ya ce kamar yaya mutuwa ne aka raba gado na komai suka ce da ranka kana raye amma gidan nan ya fi ƙarfinka da ni da mu da uwarmu mu za mu riƙe wannan gida za mu tsaya mu kula da uwarmu za mu kawo mata cin safe da na rana da na daddare ina za ta bayan ka karar da ita tana da 'ya'ya har da jikoki wasu na jami'a wasu na kaza wasu na kasuwa ka ce ka sake suka ce wallahi baba sai dai ka haɗa kayanka gabar gidan nan uban nan ya yi tagumi ya yi tagumi ya ce abinda za a yi kenan suka ce an ma yi kenan ya saki kansa da aka ka biya hankali wajen sallaman mata ka rinka yi kana dubawa in ba ka wallahi za a yi maka zanga-zanga a gidanka wadda za ka sha mamaki ko shugaban kasa ba zai kai ka jin zafin zanga-zangar nan ba a nan kin ga ashe ke alheri ne gare ki ki wa ƴaƴanki tarbiya don za su iya rufa miki asiri lokacin da aka tona miki asiri karki yadda ki bari a raba ki da ƴaƴanki wallahi kuma ki rinka bin shawaran ƴaƴanki ki rinka zama da ƴaƴanki kuna tattaunawa in kina da damuwa gaya musu wannan ƴaƴan lokacin da kika gaji kika tsufa garkuwa ne gare ki nawa ne wanda 'ya'yanta su suka yi mata hanya ta je aikin hajji da umara mijin bai biya ba nawa ne wanda a ƙarshen rayuwarta 'ya'yanta suka gina mata tamfatsaitsan gida lokacin da ta yi rayuwa da mijinta ba ta zauna irin wannan gidan ba nawa ne wanda 'ya'yanta suka kai ta ƙasar waje ana mata jinya an kai ta indiya an kai ta ingila an kai ta kaza ana duba lafiyarta akwai tsohuwar da na sani saboda bala'in mulki ta samu 'ya'ya mawadata a tsakiyar gado take zama a gefenta nan wasu suna zaune mata masu mata fada inda ke san fada a gaban sarki kuma wallahi ba wani abu ne 'ya'ya ne Allah ya bata masu kuɗi da arziki da haka ita kanta idan an zo gidanta cin abinci ake wancan ya aiko miliyan kaza wancan ya aiko tirela shinkafa wancan ya turo mata kaza wance ce hajiya shirya za mu tafi umra ba ta zama tsohuwan nan na gaya miki mijin ya mutu yana can kabari Allahu alamu da rayuwar da yake yi amma bulbul ta yi fari ta yi ja kuɗi fa sai dai ta daga filo haka in ta daga sai ta irgo ta irgo ta watsa ɗauki ki je ki je ki kula da kanki amma fa ki tona ba ta da kamfani ba ta da shago ba ta da komai arzikin 'ya'ya take ci da an zo da bukata ko masallaci ake son ginawa sai a ce ku je gaban hajiya ku gaisuwa da an je an fada gaban hajiya ta yi gaisuwa sai ta ce an gama ginawa ba wai za a gina ba an gama ginawa yaro ɗaya za a kira a ce baba je ka gina musu masallaci to hajiya an gama kai waɗannan 'ya'ya mala Allah ya ba musu wallahi tallahi in dai zaki addu'a ki nemi Allah ya baki ƴaƴan nan masu nisan kwana kuma ki dade tare da su kuma masu maiko imana ha to shikenan busassu zaki nema masu maiko kin san mata suna cewa wato uwar matar gwamna uwar matar gwamna uwar matar shugaban ƙasa kina jin lissafin uwar matar alhaji ta fi uwar alhaji ta fi uwar wani in Allah ya taimake kika samu ya macen da kike gudunta ta shiga babbar inuwa kika kula da tarbiyyarta babban hannu babban inuwa ya dauke ta hajiya ai hajjinki da umranki ai ba fashi ai a kwarai da gaske wata fa a ƙauye take amma wallahi yarta sai ta aika ta ce a ɗauko min hajiya da Allah a yanka mata tikitin jirgi a kawo min ita eh saboda albarkacin haihuwa yarki ta ɗauke ki ta kai ki ingila a kawa miki gida ki zauna wata biyu ki murmure ki ga tsohuwa ta dawa a airport kamar budurwa ta sha kayan daɗi ta dawo da akwatuna an yi mata sayayya albarkacin me haihuwa amma in ɗa namijin ne kika haifa ba mamaki yana can yana yi wa surukarsa hidima ke ku kina nan kina ta koran sauro a shalan me yasa aka ce da ‘ya'ya fitina ne duk da an faɗi cewa albarka alheri kwalliya ne an ce da ‘ya'ya fitina ne saboda ‘ya'ya suna iya shagaltar da uba da uwa akan bin Allah ya yi wallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ku duba can din ma dai amwalukum inna ma amwalukum wa auladukum fitna sannan sai daɗa faɗan cewa illar ‘ya'ya da dukiya sukan iya shagaltar da mutum su ɗauke mai hankali akan ambaton Allah, wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum Allah ce aduwwan lakum fahdharuhum wasu daga cikin matayenku wasu daga cikin ‘ya'yayenku ai makiya ne ma gare ku yau gashi kuma an waye gari an ce dan ɗanka makiyinka ne a can an ce ɗanka fitina ne an daɗa cewa ɗanka kwalliya ce ta duniya ado na duniya to yau kuma gashi an ce makiyi ne a gare ka dan su ƴaƴan nan za su iya zamantowa abokanin iyayya su kai ka wuta wallahi dan duk wanda ya kai ka wuta ta dalilin su ka shiga wuta ai ya zama makiyinka amma duk da haka annabawa sun yi addu'a Allah ya ba su yaya don abinda ake so in ka samu ɗan ka yi masa tarbiyya wanda ba ta so ɗanta ya zama fitina wanda ba ta so ɗanta ya zama makiyinta ko ‘ya'yanta su zama fitina ko makiya to ta tsaya akan tarbiyyarsu shi yasa lakcar tamu ta zama magana akan kyakkyawan kulawa da tarbiyyar ‘ya'ya. shine duk shimfiɗar da zai yanzu duk an tsorata yaya sun zama fitina na wannan ba sai na muku fassara ba yaya fitina ɗanki yana kurkuku yau yanzu duk masu ɗaukan bindiga a cikin daji suna kashe mutanen nan ba yayan wasu matan ba ne to ɗanki bai zama miki fitina ba bai zama bala'i ba ɗanki ya ɗauki makami ya yanka mutum ɗanki ya kama wani ya kai shi ya sayar da shi ɗanki ya zama mazinaci mai lalata 'ya'yan mutane ‘yarki ta zama mai tijara da al'aurata ‘yarki ki haife ta ta je gidan maza su yi ta lalata da ita ta dawo miki ta kwana miki a gida budurcin ta bai zama miki bala'i ba shi sa wata mata ake gaya mu da zarar 'ya'yanta mata sun taso suna fara girma sun fara cika ido ce to maza maza maza aure ba na ajiye yarinya budurwa ta tsallaka min shekara ashirin lallai sai an san yadda za a yi saboda ba ta son fitina hajiya ki yi haƙuri wannan yaran 'ya'ya mata da ke ganin su wallahi jari ne ga matsiyata mutanen banza sai a ɗauki yarki a kwana da ita kina can kina mun shari wani ya lalata miki yarki ta halal yanzu nan ya bata zama miki bala'i ba ta ba da jikinta ba da sadaki ba ba kudin kirki wata yarinya aka samu wasu sun lalata ta wani ya lalata ta aka ce nawa ya baki ta ce baya biya asara goma da ɗari mutuncin ki ki je ki wani kwanta da ke a shimfiɗa ya lullaba mayafi da ke ba sadaki ba salatin annabi saboda ba ki da kunya ba ki a tsoron Allah ba ki da mutunci ba ki san daraja ba za ki iya wannan ko wani namiji ya ɗauki hannunsa ya taba ki bai ba da sadaki ba za ki iya da wace fuska za ki ga Allah da wace fuska za ki haɗu da manzan Allah yawon kiyamaci daman za ki iya ina kunyar mata kin zama fitsararriya kin zama 'yar tasha kina mace amma kina ɗabi'u irin na tsinannu marasa albarka yanzu irin yadda wasu mata ake nuna hotunansu a facebook a whatsapp a twitter a tiktok a ina ne irin abubuwan da suke yi wallahi waɗannan da haife su gwanda mutuwarsu wallahi gwanda babu su saboda ba abin da suke shuka al'umma sai sharri ba sa bayyana tsiraici shedanci waɗannan ‘ya'ya sun gaskata cewa inna ma amwalukum auladukum fitna da haka in za ki roƙa ki roƙi alheri ki roƙi masu albarka don wallahi da ki haifo sai ‘ya'yan malama gwanda ki mutu ba ki taɓa haihuwa ba ba girin girin ba kai mai me amfanin mutum ya haifi ɗa mazinaci me amfanin mutum ya haifi ɗa ɗan banza ɗa mara albarka yau wasu ‘ya'ya matan fasu ake ɗiba a hau mota a tafi da su a ji a lalata wallahi akwai labarin da wannan wake game ce wallahi malam wasu matan an zo iya da su layi ake musu layi za ta shiga ɗaki ta kwanta maza sisi mutum goma sha birgewa ma take wai ta isa tana iya ɗaukan namiji mutum goma sha a lokaci guda kowa ya gama lalata ya ajiye mata kuɗin ta ya bata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi sa in mace ta zama ba ta da kunya in mace ta zama fitsararriya in mace ta zama ba albarka a rayuwa ba a ci sa'a ba ta sa inda mutum zai mai da hankali akan kulawa da tarbiya to ya kula da tarbiyar yaya mata shi yasa annabawan Allah idan sun zo roƙa ba sa roƙon a ba su yaya kawai sai dai su ce a ba su salihai kya zo ki bude ki ta haihuwa kamar akuya amma duk su zama 'ya'yan banza hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a cikin ali imran annabi zakariya yayi addu'a kun ji annabawan Allah in za su roƙi yaya rabbi habli min ladunka ya Allah ubangiji na ka bani daga gare ka zurriyatan zurriya tayyiba mai tsarki salihai ƴaƴan arziki ƴaƴan masha Allah tabarakallah ƴaƴan alheri ƴaƴan albarka ƴaƴan farin ciki ƴaƴan jin daɗi ba ƴaƴan hana bacci ba ba ƴaƴan kashe al'umma ba ba ƴaƴa mazinata ba ba ƴaƴa ƴan luwaɗi ba ba ‘ya'ya'yan kiɗa da rawa ba, ba ‘ya'ya'yan bayyana tsiraici ba, zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lalle ya ubangiji kai mai jin addu'a ki rike wannan addu'a rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a duk wani da salihi duk wani uba na kwarin salihi yana roƙon Allah Allah ya bashi ɗa ya ba shi zuri'a ta gwarai والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما في سورة الفرقان باين الله نقري ‘ya'yan arziki in sun zo addu'a roƙon Allah suke suna ce Allah ka ba mu cikin matanmu da zuri'armu abinda zai faranta mana rai ƙurratu a ayyuri farin rai da hasken zuciya ɗanka da in ka tuna shi sai ka ji daɗi ba ɗanka da in ka tuna shi ba sai ka yi hawaye ‘ya'yan da in ka tuna su sai ka yi farin cikin samun su ba ‘ya'yan da idan ka tuna su suna sa ka kuka ba wallahi na sha faɗa ina maimaitawa irin waɗannan ‘ya'yan gwanda mutum bai haife su ba mai addini dai wanda ya yarda ya ba da rayuwarsa ga Allah ya zo ya girbe ɗa da zai zama masifa a cikin al'umma mai sabon Allah wallahi ni dai ina cewa gwanda Allah bai bani shi ba in yi haƙuri da ba da ɗan da ya zama ta dalili na na haifar da ɗa da zai zo ya saba wa ubangiji a bayan ƙasa ki nutsu ba wai roƙon ɗa ba ba wai roƙon haihuwa ba an je gidan boka ana neman haihuwa an je gidan kaza ana neman haihuwa an yi binne-binne ana neman haihuwa an yi rataye-rataye ana neman haihuwa an yi barbade ana neman haihuwa an yi waye a'a a'a ki nemi zurriyatan tayyibatan zurri'a wacce take tayyiba amfanin da na kwarai na salihi shine manzo Allah ya gaya mana a cikin hadisi sahihi riwayar Imam Muslim idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salatin in dan adam ya mutu duk aikin sa ya dakata sai abubuwa guda uku ne kawai sadaqatin jariya mutum yayi sadaka jariya me sadaka jariya sadaka mai gudana ka gina masallaci ka gina makaranta ki tona rijiya ki sayi tabarmai a masallaci ki shuka bishiya sadaka jariya aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi da mutum zai bari ya bayar a yi ta amfanuwa da abin da ya koyar wannan shine koda ya mutu zai ci gaba da samun lada duk wanda ya koyar da mutane addini har ya mutu yana kwance a kabarinsa ana kai masa ladan alherin da ya koyar yanzu ba za ki zuciya a cikin 'ya'yanki ki samu malami ba yanzu ba za ki zuciya ki sa 'ya'yanki su shiga islamiyya su haddace qur'ani su zama masu da'awa ba yanzu ba za ki bakin ciki cikin duk 'ya'yanki ba gaba ɗaya ba mahaddacin qur'ani dukkin haife unguwar gaba ɗaya put haihuwa put haihuwa haihuwa haihuwa ‘ya'yanki duk ba wanda ya bi hanyar Allah, au waladun salihun ya lahu annabi ya ce ko kuma mutum ya bar ɗa amma salihi kinji ba an waladun ba waladun salihun ɗa salihi ɗan ƙwarai saboda shi ɗa salihi shine idan ubansa ya mutu yana raka shi da addu'a amma wallahi duk ɗan banza idan ubansa ya mutu wallahi manta yake ma da kabarinsa manta yake ma da roƙon addu'a ga uban shi saboda ba dan kwarai bane kuna nan kun kashe rayuwarku ba ku dora ƴaƴanku akan addini ba ba ku dora su akan tarbiyya islamiyya ba ku mutu ƴaƴanku su manta da ku wani ko wata ɗaya biyu baya wuce ɗansa ya manta da shi amma ɗa salihi duk inda ya sallah sai ya ce Allahumma kulli abi wa ummi dan arziki da salihi shine mai cewa rabbir hamhuma kama rabbayani saghira da na gware shine wanda yake zuba kuɗi ya gina wa uwarsa masallaci ya ce Allah kai mata ladan dan gware shine wanda yake gina wa ubansa makaranta ya Allah ka kai wa ubana ladan da na gware baya manta iyayensa ko da sun shekara dubu a cikin kabari shi sa hajiya na ce mai ki dage ki haifi ɗa na ƙwarai na gaya miki ba haihuwar ba ɗan ƙwarai shi ne jari ko kin mutu baki da kokobo baki da ciwon kai baki da damuwa baki da bakin ciki in kin mutu kin bar 'ya'ya salihai a bayan ƙasa wata mata nake gaya mata tana damuwa tana fitina tana kaza nace ke ne zaki ce wa Allah bayan Allah ya gama miki komai ya baki imani ya baki mijin kwarai ya baki ya rugus guda kaza duk sun haddace alkur'ani ke yanzu akwai wata baiwa akwai wata yar baiwa sama da ke waɗannan 'ya'yan kadai in kika kula da tarbiyyarsu ba sai sun zama miki tikitin shiga aljanna ba ba mamaki sadakar ki ba ita za ta kai ki aljanna ba ba mamaki karatun qur'anin ki ba shi zai kai ki aljanna ba wannan 'ya'yan da kika sa su a makaranta kika raka su makaranta kika raka su masallaci kika ce sai sun ba Allah su ne za su samu haske a kabarinki wallahi malama akwai mata da suka mutu suna kwance a kabarin su ba su da hadda qur'ani ba su da yawan sadaka ba su da kuɗi ba su da kaza amma wallahi kullun kabarin su cika musu shi ake da lada saboda ƴaƴan da suka shuka da tarbiyyar da suka yi wa ƴaƴansu kina nan kin miƙe kafa sai shegen kishi da bagin ciki da fada da kishiya da gaba a gida ga ƴaƴan kina ta tarawa baki mai da hankali ko makaranta ƴaƴan ki ba sa zuwa me amfanin haihuwar taki ga ‘ya'yan nan Allah ya rabe ki da su amma wani ƙoƙari kika yi su zama salihai ina tausaya miki wallahi manzo Allah ya ce inna rajula la turfa darajatuhu fil janna ku ji wannan hadisin mutum ana iya daga darajarsa yana daraja mutadanniya daraja karama amma Allah yana iya ƙara masa matsayi yayi upgrading din darajarsa da matsayinsa in an ƙara masa babban gida yana da ƙaramin gida sai Allah ya ce wa mala'iku ku ɗaga shi ku kai shi sama jannati ku ƙara masa babban gida idan aka kai shi sai ya ce wa mala'iku anna hada sai ce ni kuma daga ina na samu wannan suka ce istighfaru waladika laka istighfarin da ɗanka ka mutu ka bari yake maka a duniya a yanzu haka ɗanka yana ma istighfari saboda haka ne Allah ya ce a ƙara ma matsayi don ka bar ɗan salihi mai neman maka addu'a la ilaha illallah Allah ka nemar wa ƴaƴanmu Allah ka ba wa ƴaƴanmu tunanin su mana Allah ka samu yi wa iyayenmu da suka mutu Allah ka gafarta wa mahaifina Allah ka gafarta wa mahaifiyata Allah ka ɗaukaka darajar su a gidan aljanna Allah ka isan musu da wannan addu'a kai ma ka yi ke ma ki yi إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا mazala ce ana ɗaga darajar mutum a cikin gidan aljanna a ƙara masa matsayi a bashi babban gida
hatta aljanna ai mataki mataki ce
idan aka masa ya ce daga ina wannan sai a ce ɗan da kika mutu kika bari yana miki addu'a yana miki istighfari yanzu hajiya sai har sai na ci gaba da yi miki wa'azi ki gyara tarbiyyar 'ya'yanki kin ɗauka asara ne yi wa 'ya'yanki tarbiyya ashe da ya zauna yana cewa Allahumma kulli abi Allahumma kulli ummi Allahumma kulli abi rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ashe alheri yana isar wa iyayen ke kina yi wa uwarki addu'a? Hajiya, kina yi wa babanki addu'a? To yau kin ji an gaya miki hadisin Imam Ahmad da Ibn Majah. Duk mutumin da yake wa iyayensa addu'a yana neman musu gafara. To Allah yana ƙara darajar iyayen a gidan aljanna. Abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada. wanda na yi kuskure ko tuntuban harshe ina neman Allah ya fi mu na san ba za a rasa 'yan tambayoyi ba su ma ɗin a ciki akwai ilimi barin dakata a nan Allah shi muku albarka ya ku matan garin shalin Allah ya ba ku ikon tarbiyyantar da 'ya'yanku tarbiyya islamiyya ya ku matan garin shalin Allah sa mu samu masana alkur'ani masana hadisin manzon Allah manya-manyan 'yan kasuwa manya-manyan 'yan boko manya-manyan jami'an gwamnati masu imani Allah ya sa tutar da Shehu Usman Ibn Fodiyo ya kawo muku ku ci moriyarta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh